الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata ashirin da bakwai ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku bayan jira na ba alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda yi ne da ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya a darasi na ɗari da talatin da hudu za mu tashi darasi na ɗari da talatin da biyar hadisi mai lamba ta ɗari tara da sha bakwai sannan za mu tashi babu tahrimu raba'a min ma'il fahmi a kitab na goma sha bakwai wato kitabun raba'a maliki babu tahrimu raba'a min ma'il fahmi babun da yake magana akan haramcin shayarwa sanadiyar zuwan ruwan miji alfahal kaga ana gaya wa namijin rakumi ko to ana nufin namiji yanzu miji wanda ya aure mace shi ne suke cewa abin da ake nufi shi ne ana dangana masa ne shi a kubotul hurmati din ne ka raza cewa tabbatar da haramci na yin aure sakamakon shayarwa li zaujin murdi'a ga mijin wanda ta shayar da ita mijin da wato ta shayar da wanda ko wacce ta shayar to haramun ne yadda ba za a auri kowa na ta ba to shi ma wannan mijin ya kira saboda dalili shine da kauni sababu nuzulin labar domin sakamakon mijin da ta aura saboda aurensa ne yasa ba nonon ya zubo saboda ya take ta a matsayin sa na matar da nonon zai taru sakamakon sa ma har aka shayar da wata to shine dalili to saboda haka yadda kowa na ta duk wanda ka sani kenan na danginta na nasaba ba zai auri ga wanda aka shayar ba haka shi ma mijin nan da dalilinsa aka yi ruwan nonon ya zo to shi ma ya shiga to shi ne abin da yake magana nan cewa tahrimu arza'a mimma ilfahi haramfin wato auren wadda ta shayar ko wanda dalilinsa wato ruwan nono ya zo aka shayar da shi ma yadda mata ta ji haramun wanda aka jaye a wuri yadda an wata ko ma wakin ce tata aka shi ma mijin duk wanda yake da alaka da shi wanda aka haramta din nan dalilin auren wannan matar da ta shayar da yi to shi ma ya haramta shi ne karatun ana aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga yana ya Allah ya kara mata yadda take isa adana alayya afla wanda ake kira da suna aflahu ya da nijin zai shigo gurina aku abil abil ku'ayn dan uwan abul ku'ayn ne a cikin hadisin zaku ga wato munasaba ta fito karara ta babu dan uwan abul ku'ayn ne ba da ma unzila hijabu bayan ayar hijabi ta sauka fa kuntu sai nake la azanu lahu hatta asta'dina bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam sam bazan ba shi izini ya shigo min gida ba har sai na ji na nemi izinin annabi alaihi salatu wasallam sai na tambaye shi fa inna abahu domin dan uwansa ku gane zancan dan uwansa shi wannan da yazo dan uwansa wanda ake kira Abul Ku'ayb Abul Ku'ayb laysa huwa arba'ani ba shi ne shayar da ni ba afla kai an gane ko isa gana a wanda ya zo gurin na ta yi shine afla yawa dan uwan Abul Ku'ayb bayan ayin hijabi ta sauka sai ta ce ba za ta baki izini ba sai ta tambayi annabi alaihi salatu wasalam domin dan uwansa abul qu'aid laysa huwa arza'ani dan uwan nasa da ake kira abul qu'aid shi kansa dan uwan tace ba shi ya da ni ba bara ku ji karatu walakin arda'atni imra'atu abul qu'aid matarsa ce ta jaye da ni ba tina ba kama baya karatun ya fita ko cewa ga babu abin da ake so a yi magana a kansa ya fito wai yanzu ita kanta na Aisha dan ma da yake kira mijin ma tana tuhumar da wallahi tana uwar ga kokari li ummin shaqiqil aw li ummin aw li abi kuma wanne ne na ka ce dan uwa duka uku na yake magana uwa ɗaya uba ɗaya uba ɗaya uwa ɗaya ummi uwa ɗaya uba ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya domin shi ne uba ɗaya kai uwa ɗaya haka ne uba ɗaya shi ne mai matsayi na biyu da ba su yi cewa ‘yan uba, to ya fi ‘yan uwa kima a tsarin musulunci, ƙwarar kuwa. To sau da haka take to shi kansa ba azurku aikin nan ba shi ya yi da ni ba matar ta cikin ya yi da ni. To kuma kawai wani zai zo ɗora tsotsano kaninsa kowa ya zo ya ce zai shigo gidana. Shi ne abin da take wato da a kai. take bada kala alayya nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya shigo guri na fa qultu lahu sai nake da ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna aflaha akha abil qaid afla dan uwan abil qaid istadana ya zo ya ne wuri da yake shigo mun gida ba bai ki sai nake ba bai ki wani azana nake ba shi izini hatta hatta azinu ka sai na ne izinin ka wani muke fa kana nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da amince Allah ya tabbata a gare shi yace wa ma man ati an ta'zani na ammuki to ga karatun sai ko me yana kiki bawa babban ki dama ya shigo gidanki kanin mahaifinki ko mahaifi yanzu ya zo gidanki ka hana shi ga قلت يا رسول الله sai na ce ya ma'aikin Allah inna rajula bil ma'rifa wannan mutumin ba laysa huwa azali ba shi yayi da riwa walakin arda'atni imra'atu abul qu'ayn matar abul qu'ayn ita ta shayar da ni fakala sai annabi ya ce idani lahu malama ki ba shi gidi ba ki dama fa innahu ammuki domin babban ki ne ba ma wai mijin ba ba kanin zama babban kaga ta tabbata kenan domin babban ki ne duk wani wanda yake da alaka da jina aure matsalaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi sun tafi wannan mutum domin sanadiyar ruwansa aka shayar da shi ko ka taɓa jin budurwa tana jayarwa wanda ba ta da aure to sai annabi ya ce da ita kari ba ta yi yoyi Allah ya miki albarka kalma ce da kamar da muka faɗa laraba suna amfani da ita ne wato wato idan ba a asalin farko suna cewa gaba Allah ya sa hannu istakarat yaminuki Allah ya sa saboda talauci don duwa ki da wani mallaka komai in ba kasa ba to amma an kaji walarabi ya fada ba ma ne yake bi ba a asalin ma'anar ta ke irin su wanda muka wuce a bayan kamar bahaushe ne abu ya burge shi sai ke giwa ne kaga baya nufin bara uba to haka su ba laraba kai ba ce ni ke miliki kawai Allah ya niki albarka ita ake ne mun yi irin wannan kalma a baya ko akan da na aisha to kaga wannan ne za mu koya a wannan hadisi za mu koyi cewa duk wanda yake da kokonto akan wani al'amari to gaba ya tayi ya tawakkufi a kai tawakkufi shine ka tsaya a kansa har sai ka tambayi malamai da malam wato mai lalani yake cewa wa yasal ulama wa yaktari lil mutabi'in li sunnati muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai sai ma bayani zuwa ya ahlus sunnah الذين يدلون على طاعة الله ويحذرون من اتباع الشيطان to mun koyi wannan ka duba na na Aisha duk da girmanta da matsayin iliminta amma idan abu ya zo ba ta gane ba ba ta fara yi kamar yadda bahaushe yi sai ya yi abin zai tambaya saboda haka sai da ta fara yin tambaya duk da ana samu ba kamar yadda ina yawan faɗa muna samun ƙarfin gwiwa Allah na cewa za ga al'ummanmu in dai suna zuwa gurin karatu to suna kwatantawa ana kwatanta ko da zuwa wani matashi yana zuwa karatun duk karatukan da muke ko tambayoyi da ya zo min guda biyar ya ƙayatar da tambaya da ya kurke da a ciki shine abin da ya shafi wani business da ya yi sun yi business da ƴar uwarsa sista ɗinsa sun sa dubu ɗari biyu yanzu kuɗi ya kai dubu ɗari uku ne yanzu kuma mun biya wata matsala a alwajin a cikin gari cewa business ɗin bai halatta kuma yanzu kuɗin ya kai dubu ɗari biyar da wani abu ya za a yi sai na ce afa Allahu amma salam wannan falahu ma talafa wa amruhu ila Allah daga yanzu tunda kun ji kuɗin ku je ku raba riba amma kar ku kuma ya burge ni madaji sosai ya burge ni fiye da nake tsammani Allah na samu karfin gwiwar cewa al'umma tana son alkhairi a matsayin sa na matajin wani ne tunda ana samun riba ba ruwansa kawai zai rika jin karatun da wasu ake amma kai kai ya gaya mun cewa zan samu ribar dubu ɗari uku da wani abu kuma kuɗi na nan kin kai amma ya gaya wa sista ɗin da ya ji fa karatu an ji business ɗin nan ba shi ta kuma amince ya za a yanzu da ɗan kan ɗari uku na ke raba rabu amma sarku kuma wannan abu ne mai ƙarfafa gwiwa wallahi sosai da sosai to saboda haka wannan shi ne kaga a bara yin tambaya duk abin da baka gamsu da shi ba to ba sai mutum ya yi ba kamar ɗayan online business din nan da masu wannan kirifto kirifta wannan duka sai mutum ya shiga wani kuma wani ma sai ya cinye kuɗin zai tambaye ka Allah kuwa da ko da zai da kuɗin ta yi mula 1.8 wajen A take mun tambaya kaza kaza ita yanzu da ya hankalin da mamudin da bai sani ba kaza kaza kaza kaza take cikin gadiya ya cewa muka ki kawo dubu ɗari za a harkar dawa da ita wallahi ba za ki bayar nake kuma sau nawa ne muku wa'azi a nan mu gaya muku ko sai an roƙe ku a gaya muku cewa akwai matsaloli da yawa kaza kaza naira goma ba taɓa bayarwa ba amma cikin mutumin tambaya akan kuɗin ki wanko yanzu don an zaci ce shi ne matsalar aiki wallahi nace kuma in baki kwantar da hankali ki ba da furejin zai kama take takin hankali ce ita ta ji da aka tunda sannan mutum da bi ma kan yi banka da aka zaka take kuma ba addu'a da zan baki wallahi idan ki ce sai baki ta rubuta to irin wannan abubuwan ne to kaga yadda ake addini ke cewa ka duk abin da ya zo ka fara tambaya ويسأل العلماء ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد شيء كائدة to kaga da na aisha duk da matsayin da na babban malam sai da ta fara tambayar annabi alaihi salatu wasallam yaya za ka yi sannan abu na biyu hadisin ya koyar da mu wajabtin wato al-ijabul mar'a min ar-rijal al-ajani cewa wajibi ne bace ta kasance kan daga mazan dawa ba ba zaman ta ba shi za ka ce ba za ta shigo mata gida ba sam dalili ne mun ji wannan hadisi mu je na gaba yana da alaka shi ana Aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce ista'zana alayya aflahu afla ya nemi izinin zai shigo gurina falam adan lahu tace zan sai na kiba shi dama ba zai shigo ba shi za mu ke gaya mata idan namiji ne gidan ke yake baya so kowa ya goma gida karki da gidansa ne domin alfarmasa ne yawa in kina da wani tsarin bayani ki ma bayani har ya gamsu wannan shine tsari gaskiya فقال سيدي أتهتدين من أتهتدين أتهتدين مني yanzu ta yi min hira ke wa katanga shi ji wannan abla din ni yanzu za ki yi katanga wa ana ammuki alhalin ni babban ki ne fa qultu sai nace wa kaifa zalik sai aka ka zama babba na sai yaya yi mun bayani ya aka ka zama babba na ala sai ce arba'at ki imra'atu akhi matar dan uwana ce ta shayar da shi kun ji karin bayanin wannan ku matar dan uwana ita ta shayar da shi bila bani akhi wane mutum ga ruwan ma'ul bahal da da wannan da nonon dan uwana nayi bayani a farko me yake nufi fa kalin sai dace ta'altu an zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na tambayi annabi akan wannan matsalar fa kana sadaqa aflah annabi ya ce aflahu ya faɗi gaskiya idani na hu ibaki dama shikenan arabiya fito mun gada wannan babu ko babu da tsari a ina ake magana idan shayarwa ya zaka shayar da ku wannan dattijo ta shayar da kai ta daɗe shekara talatin baya yanzu shekarar ka talatin sai aka kawo mata wata yan miji ke kan wata ko ba iya samu kan kan wata yan karama yawwa yan budurwa ka gani kana so sai da sabo kan wannan ta kai kuma ta shayar da ita ko ma bata shayar da ita ba kawai kan waje a bai a haka sai ka zo kana so shekara talatin baya da aure a tsakaninku ko babu babu domin ko shekara ɗari ne ne ai ɗan wata ce yawa yawa saboda haka babu zancen shayarwa a ɗauko a ɗauko wani tana nan cikin tsakiyar birni a kawo wata daga katako a ɗauko wani daga biki ta shayar da su sai ranar da za su tsari da bita gansu aure ya tashi daga aiki shi wallahi haka za ka ga wani cikin jayin ka kuma sai aure ya tashi domin ya tabbata daga jira hadisin bukari annabi yake tunda ta faɗa haka ne da an gwanye ruga ya kai tsara yake wai wata mata ce ta zo ta ce annabi yake tunda ta faɗa haka ne bai da za ku na babu tahrir ibnatul akhi min ar-rida'a shikenan babun da yake magana akan haramcin yar dan uwa da aka jayar shi ne bayanin da ne yar dan uwa wanda aka jayar tare annabi da abbas radiyallahu anhu ma kana kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana nabi sallallahu alaihi wa sallam fi binti hamza annabi alaihi salatu wasallam ya yi magana dangane da yar hamza ibnu abdul muttalib menene hamza menene gurin annabi alaihi salatu wasallam babban da ne kun gane karatun ku saboda haka yar hamza bai je ce a gurin annabi kenan na anwa ko yawa to mutum zai ga auren kanwarsa yar babbansa a tarihi da baba wa da baba yace ayi zauri yace a zuriya yar babba auren zumunci ko kamar da auren zumunci ya zama da haka to amma da yake ibnatul akhi da raza amma wannan ta shayarwa ne dan uwan da wato aka shayar tare yarsa wanda aka shayar da ku tare to yarsa kin da iya auren da auki a karatu muke ko la ta hillu li tisbidin da hamza yar hamza sai ce la ta hillu li yar gidan hamza ibnu abdul muttalib ba zalata gare ni ba me yasa yace ya harumu min raza ma ya harumu min nasab domin duk abin da nasaba take haramtawa to shayarwa ma tana haramta shi sai ce ni ya bindu akhi min raza domin yar dan uwana ce ta harkar ta abin da ya shafi shayarwa bintu aqimi da raza da wa annabi yake ne kenan da wa aka shayar da su da hamza ibn abdul muttalib mahaifiya ne da sai yake ta shayar da su wace ce ta shayar da su malamin jira malam Muhammad wace ce ta shayar da Hamza kuma ta shayar da ana istani domin ka san wanda suka shayar da annabi wace ce ta shayar da annabi alaihi salatu wasalam kuma ta shayar da Hamza na suwai bin aslamiya ba halima bai suwai bai domin Hamza ya ba annabi alaihi salatu wasalam shekara biyu to suwai ba ta shayar da shi sannan ta shayar da annabi alaihi salatu wasalam kun gane karatun yawwa to saboda haka wa yana da wata ya ce aka nemi ya auri wannan yar hamza din za ya auren zuri to shi da annabi alaihi salatu wasallam ya ce ai wata halitta gare ni ba domin yar dan uwa na ce wajen jayarwa haka yake dan uwa na kaga ba yanzu ba magana babba yake ba yar dan uwa na ce wajen jayarwa yawa to shine annabi ya kawo aida wannan kaida ce amma to ake karike ta cewa wato ya harumu min al-raza'i ma ya harumu min al-nasabi haka malamai suke sakin ta ya harumu gumna ya harumu min raza da ka hatta bi ayan nan cikin suratul nisa qul bat alaikum zuwa karshe da wal muzanatu to duk wayannan da aka kawo to shine aka ce ma ya harumu min raza ma ya harumu min nasabi da abin da ka san nasaba tana haramta shi to haka shi ma shayarwa tana haramtawa me wannan hadisin yake koyar da mu me yake koyar da mu yana koyar da mu wato tabbatuwar haramcin waɗanda aka shayar da su tare tauri ƴaƴan junan su sannan hadisin wato yana ƙara tsaye har haramcin wannan ƙarar yake fito mana ne cewa haramun ne tauri ƴaƴan junan su babu tahrimul rabiba babu da yake magana akan haramcin al-rabiba shine agoda wa rabaibukum allati fi hudurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna ko duzeti wa ukhtul mar'a da yar uwar mace yar uwar matarka an wa koya an ummi habiba an karbo daga ummu habiba Allah ya kara mata ya kala tace qulti ya rasulullah sai nace ya ma'aikin Allah in ummu habiba ramla ita ce ummu habiba ko na ramla bintu abi sufyan ana ce mata ummu habiba al-qurashiyya al-umawiyya ummul mu'minin an haife ta um kafin aiko annabi ne da ta kula da shekara 17 sunan mahaifiyarta safiya binti adil al sunan mahaifiyarta sannan kuma gwaggwan usman dan affan kun ji dadin da hagu shine ai kaga Abu Sufyan ai na ga ya muku da alaka da wa inna Usman kaga yana da alaka da Muawiya kai ke kenan wannan ne ya janyo lokacin da aka kace sai na Usman da inna Muawiya yi mubaya ga wa sai na Ali cewa sai an gano jinin dan uwansa wannan shine kawai wannan jinin anan yake cewa sai an gano jinin dan uwansa ya yi da shi kari bai amma fara fito da wanda suka kake masa uwa ثم الله يكون كم يتقوا آية ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا yace suna da iko a jinin dan uwan kana shi kuma sai na ne ta ka bari sai na nutsu mutanen nan ban san ba idan na je sai na zakulo su ni ma ban bazan tsira ba ba gaskiya bane mutane yan tawaye yanzu idan mutum ya zo aka baki barin sifar ko aka yi ko wani gari aka baka bukali ai ne hikima da dabara tsayawa yake fara gane su yanayin gurin sai ka fara domin akwai wani kilik wanda in baka wata wasu za su kifar da kai ina ɗaya daga cikin siyasar da za ka koya in ka samu kanka a wani guri ba ku to ka fara karanta mutanen gurin kafin ka fara zafi duk zafin kan gani ka fara wani abu in baka yi wasa ba kana zuwa ranar farko za ta kulla ma tarko ko shi ma jarin da ba za ka iya fita ba to saboda haka ga gwaggote gurin wato gurin da yana Usman sannan ta musulunta da wuri a Makka ta musulunta ta yi hijira zuwa Habasha tare da wani mijin da ake kiran sa Ubaydullah bin Jahash sunan mijin da ke saboda haka da aka ji kan sai ga matsala ce ko wa kiristanci eh da nasara lokacin da aka koma a wajen Ethiopia kawai sai sai zama kirista ya konverti saboda haka a can ya rasu ita kuma ta ce sam Allah ba za ta koma kiristanci ba ta tabbata akan musulunci da sai ta haifa masa wato um, habiba shi ne ake ce mata ummu habiba an fahimta da kyau daga nan aka fara ce mata ummu habiba to bayan nan ne annabi alaihi salatu wasalam ya aure ta a habasha ne wanda ya aura annabi alaihi salatu wasalam sunan sa Khalid bin Sa'id al-Arab shi ya aura annabi ta amma lokacin ibn Umayyah sannan a lokacin da jaji ne ba da sadakin dinari ɗari shi ne sadakin kuma annabi ya mata walima a can shurahabi ibn hasana ya ɗauko da ya dawo da ita madina to ka iya cewa ita ce matar annabi ta nawa a tsarin aure ummu habiba ta farko dai ita ce wa na na kalija wanda annabi ya aure ta a shekara ta tara suka yi a shekara ta goma kafin hijira ko shekara ta goma sannan ba ta ta biyu ita ce sauda bintu jama'a ita kuma ta rasu a shekara ta hamsin da hudu bayan hijira sai nana aisha ita ce matarsa ta uku sannan ta rasu a watan ramadan shekara ta hamsin da takwas bayan hijira ina na hafsa ita ce matarsa ta hudu ta rasu a shekara ta arba'in da biyar bayan hijira tana da shekara sittin a duniya matarsa ta biyar kuma zainab bintu khuzaima ita wannan kaga tun a farko farko a shekara ta nawa ta wato hudu bayan hijira ta rasu shekara ta hudu sai zaman bayan mutuwa na nakari da zai ta ko ya wuce wata kafin aiko shi abulan da ya sa wannan kuma yawwa sannan sai matar ta ta biyar ita ce ummu salama ta rasu a shekara ta hamsin da tara bayan hijira ita wancan ba na na kadija kabulan hijira wannan kuma ba da hijira sannan na da ummu salama ita ce matar ta shida shekara ta hamsin da tara bayan hijira sai zainab bintu jahal ita ce matarsa ta bakwai ta rasu a shekara ta ashirin bayan hijira matarsa ta takwas duwainiya bintu haris ta rasu a shekara ta hamsin da shida bayan hijira ta tara kuma ummu habiba amma ummu habiba da tafiya malaman sira sun kai yi sabani wasu ce ummu habiba ita ce ta tara ramla kenan da muke kan jere wasu kuma tafiya ba ita wace sabiyar shi ya tara amma da ta nemi kwari kuma abi bai dace ya tara ta raza shekara ta arba'in da biyu ko da hudu akwai sabani bayan hijira da nan ta goma ita ce sabiya bintu qiyai ta raza shekara ta hamsin ko hamsin da biyu bayan hijira sai mai nuna bintu haris ita ce matar ta kan karfi da rasuwa wanda ta raza shekara ta har a aure aure kai ta rasu a shekara ta 61 ko 63 bayan hijira wannan su ne mata annaba da ta rasu sura su sha daya bayan su cewa sai mariya tulkiyya wanda ita bai wa bayan guda biyu mariya tulkiyya muqawqis ne ba wa annaba da ta rasu sura haka ne ko sarkin misra muqawqis shi ya ba da ita kuma har ta haifa annabi da Ibrahim ibn Mu'azzam wanda ya rasu bai jima ba a watan Ramadan 29 ko da 8 ga watan Ramadan da ya duniya yana kankani sannan sai wace ce ta biyu Raihana bint Zaid an-Nadriya al-Quraziya wanda yake kuma a yakin Banu Quraiza aka samo su a cikin bayi annabi da kansa ya zabe ta Raihana bint Zaid ita ce wannan Raihana da Mariya bint Zaid su ne zuwa kiyangun annabi alaihi salatu wasalam Mariya ce kawai ta yi Allah ya yarda da su to alaikum salam na wa ban faɗi juwairiya ba na tsallake jorin na faɗa yawa na faɗa yau in ba ita ba za su shiga ba kaga nace misali na na ƙwaƙari na na khadija ita ce ta farko na na sauda na na aisha na na hafsa zainab bintu kuzaima ummu salama Zainab bintu Jahsh Juwayriya bintu Harith an gane ko sannan sai Ummu Habiba ko kuma Safiya muka ji ayi sabani anan ko to kaga sai muka ce sai Ummu Habiba sai Safiya sai Maimuna bintu Harith aka ce a jini Allahumma amin wannan dole to yanzu kuma guda biyu Mariyatul Kibiya da Rayhanat bintu Zaid an-Nazariya al-Qurabiyya wayannan dole mariya ta haifi ibrahim al-ma'azam wanda bai daɗe ba ya rasu a madina a wata ramadana kwana ashirin da tara ga ramadan ko da takwas wannan shi ne allah ya dace da mu na to wannan shi ne an ummi habiba mun ce ramla mun ji sanadiyar zamun habiban ko qalat qul ya rasulullah sai nace ya ma'aikin Allah Allah ta fi binti Abi Sufyan yanzu za ku ji mata kuma kana so ka auri yar Abi Sufyan ne yar gidan Abu Sufyan kana sai annabi ya ce fa afalu maza ko misali kaga bai magana aure ba kana da dan kana da sha'awar ai gida Abu Sufyan ne sai ce ba alu ba za nayi ne ina buƙatar ta nemi qultu na ummu habiba ta ce sai nace kan shihu ka aure ta ba sai na ku gane san kai irin na mata ita ba yanzu wai yar uwar da take wa campaign a auro ta a kawo a haɗa su ‘yar uwarta ta jini ta ce kana so ka ɗan wata take zuwa auro a haɗu a kawo ta gida annabi ya ce me zan me bukatar ta nayi ne sai ta ce ka auro ta mara kala zai ce a tuhibbina sai mata dabara sai ce kina so a auro ta din kullu sai ya ce lattu laka bi mukhliya ita irin abin nan na mata ta ce ai na san ba zai yi in ta zama daga ni sai kai ba ka je da matan da ke ke ku ba kai da ka ji dadin zoro ka je daga ke ba kan kai ya kake wallahi in ma ka kai yayo kai daya kar ka zo ka dau wannan Allah daga ke babu kai saboda haka wani bari mu ba ku labarin wani bawan Allah kwanan nan ya zo ya ina gyara a gidana sai ya ce mun kwanan nan gyara zai mun zai ce ne malam yusuf ba dai aure za ka yi ku wallahi sai ka ƙara aure ina ba ka shawara ka zauna da matarka guda ɗaya zai dai dariya in ce da shi komai ba satin nan ya dawo zai mun gyara muna duba wani abu zai ce mun yayi malam yusuf ai da tuni ka ji na ƙara aure da tuni sai ce sai nake kuma ya haka ya dace shi wallahi kaddara ne yace wata ce kamar kade mun sai nake shi ka ne ma shi wannan lokaci saboda shi ƙarin aure za ka rada ko ba za ka rada ba haƙo ne baka sani ba sai ne yake warantin saboda haka ba cika baki Allah ya ta Allah madaukakin sarki ya kaddara ma wannan tazo wanda kuke tare wanda za ta zo din ba kaddara ce za ta zo ka ga zo ya yadda da kaddara cewa wai wallahi yana ga mu ai kaza kan to saboda haka babu ba wannan magana baka san me zai faru ba kai ma mara psychologist tana cewa 85 zuwa 90 bisa 100 na maza suna so su tsara aure kawai wasu factors ne suke sawa ba za su tsara ba wani yana jin tsoro saboda baya so zuwa a zuwa integration family dinsa wannan ma factor ne wani kudi ne bai da shi ko ba haka bane yawa to factors din da yawa da yawa suna nan da yawa da gaske to sai yace to kaga sai take cewa na san ba ni kadai zan zauna ba wa haqqu man wato man taraka ni bika ukti wanda na fito ka zo mu haɗa gida ɗaya da ita ruwa ta na fito in ji umma biwa wanda za a kawo gidan nan ta zo a kayan uwarta kana zai ce inna halata ainihi zai ce to zaurara ki ba ta halatta na aure ta ba kaga annabi bai mata irin abin nan na maza cewa waye ga musu aure zai sai waye ke miki aure zai a waye ke miki zan kara babu sai yake bata halatta gare ni ba kullu sai nace balagani annaka taqulu na samu labarin kana neman aure bayan za ka fara ba kuma yin gari kai abu ne tsoho matawaitar kabibiyarka wallahi ba za ka fara ba wata ce uwar tseguri ba ta taba sanin da wala da zo ranar ta gaya mata cewa ke kin san kaza kaza kaza wata fa kamar da na gaya wa mata wata ma kawai amaryar ce amma ta wuce ne mata hasada sai ta san ita yanzu ba za ta auru ba lokacin da ne ba sai dai ta ziga dan a fasa auren su cigaba da zaba ina yawan gaya yan mata wannan cewa wata za ta zo ta tsora ki a cikin tsira ita hasada take miki wallahi za ta ce ke yanzu ne ba ta za ta aura kaza kaza kaza to ita ba wata samu ba tana samu za ta wuce ta kyale to kullu abin da take yana kala sai ce ibnatu ummi salama yar ummu salama kun ji kiki wai yar gidan ummu salama da aka zo da ita ba ta zo da agololi ba su zainab wadda annabi yayi wa addu'a ya toba a fuskar ta sai aka ce har tsufa fuskar ta yara shekara saba'in da wani abu amma fuskar ta irin da yan mata to wai ta ji ana son yar abokiyar zamanta shine ita ma yanzu ta kawo kanwata ita ba ta da yadda za a aura to amma ga kanwata a auro قلت نعم sai nace قال لي لو لم تكن ربيبتي sai ce to da ka tashi bi kwanta da hankali ko da ba abola bace a guri na ma allati ba ta halatta ina wuri mana wuri ta ba kun gane hausa ko ko da ba abola bace a guri na wata abin nufi ko da ba na auren babar ta to ba ta halatta bi halatta na wuri ta ba me yasa arda'atni wa abaha suwaiba da babanta da ni shi salama yace suwai wata ta ga yadda mu duka saboda kin ga yata ce na Abu Talaba abuwa an gane ko Abu Talaba saboda haka ta ga yadda ni baban ta ne saboda ko ba Ummu Salama bai iya rike ta gida da fala ta'ud fala ta'udna alayya balati kunna sai annabi yace daga yau kan wanda ta ƙara buduro min da yatta wala akhawati kunna ko yan ko kan wanda ta kuma yin tallan wata a cikin wayannan ko kanwa ko ya ko yaya kar ku kuma kun ga idan ya kare ko to wannan shine wannan fasuwa ibatul aslami ya dan ita asalin da barariyar baiwa ce tawa Abu Lahab illa ku iya tunawa dan Abdul Muttalib babban annabi ne wanda Allah ya ce ta bayyana azila hadin wannan ba bai wace a karkashin Abu Lahab babban annabi ne da Alaihi wasallam kun san me yasa ya yanta ta ta zo cewa Abu Lahab al-Bujr an haifa annabi Alaihi wasallam sai ta ga mar cewa ai dan uwansa abdullahi an haifa masa da to sai yan da ta kawai saboda mukafa'atun alal bushra dan ya compensation wannan albishir din da kai yace bai kira ni dai na tukuiti abinda ba wuce ke tukuiti yawa kyauta tukuiti to saboda haka annabi alaihi salatu wasalam kafin halimatu sa'diya ita ta fara jahili ko yawa annabi yana girmama ta kwarai da gaske bayan fatahu khaybar ta rasu ita wannan zuwa bin aslaniya to kaga ai wannan aya kuri mata alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-rida'a wa ummahati nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum da abololinku da suke cikin dakunan ku gidanku karkashin kulawarku eh sai yake min nisaikum allati dakhaltum bihinna daga matan da kuka sadi da su fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum idan ba ku sadi da su ba ba laifi kaga yar ka saki uwar ka auro ta mun ja faɗa wannan in ka auri ɗan ne ko baka sadi da ita ba to haramun ne ka auri uwar ta amma idan ne baka sadi da uwar ba ya halatta kace da ba aiki ta bi ki yau to gaskiya idan na ban miki da rakin na saki in za ta baka amma amma kana da kuɗi za ta baka ɗazu nake gaya wasu ɗaliban mu mata nake kun san me ake cewa turulok ko turulok suka yi dariya nake to babu shi yanzu sai da 2000 nace muna yin aure ya kare tun daga 2000 ya kare turulok ba ai nace injiniya da za a kyale su ke tsawo ai ya tafi saboda wallahi mafi yawanci za ka ga yanzu suna yin auren ne saboda wata bukata in dai kana da kuɗi duk irin mutum da kake so ka aura za ka aura kawai idan kana so ka yi aure yanzu to yanzu so ka yi fice da wani abu wanda mace za ta iya alfahari da shi amma true love in da aka sa man da kafani akai ne makabarta arama suka yi shakar na ce to na ba ku azarin ku je ku yi tunani to wannan shi kaga sai ce wa alali wa abu da'i kuma ladina min aslabin da ƴaƴan waɗanda suke wato ƴaƴan ƴan uwanku na tsatsu wa an tafi ma ubaina al-ukhtayn ka hada tsakanin mutum biyu ya da kanwa ƴan uwa haramun ne to sai wata baiwa Allah sai mun tambaya intelligent question ta burge ni tambayar sai ta ce mun wani abu ne ya faru sai wa sai abin ya faru mutum da yana auren baiwar Allah sai suka yi accident aka ba da labarin sun mutu har an accident din wato an mutu da yawa kuma irin wanda jiki ya kore wasu yara gargaje haka kaɗan ne suka yi saboda aka ba jimawa ba ɗau lokaci ba sai aka ba shi ɗan wata sai ya aura kun san da ba haka ake so ba a so a ɗau lokaci annaba alaihi salatu wassalam ai za ku ga bai ɗau lokaci da ya aure na na sauda idan ne amma mu yanzu mutanen mu za ka ga mutum ita zama tunda matar ta ta mutu to shi ma ya mutu a tsaye abin da yake faruwa kenan saboda ana samun wannan matsaloli sai daga cikin wato matsalolin da ake samu kenan malamai sun yi rubutu sosai a kai ire-iren wayannan domin wata kila yadda suka shaku sai ya zamto kuma abin zai zama makiyo sai ta ce mun ga shekaru su ma suna taka rawa sai ta ce mun sai kuma kawai aka gano an ɗaura aure da wannan sai gashi an gano cewa wai matar ba ta mutu ba ya za a yi wa an tafi ma'u bai da lokutai ne haramun ne illa ma ƙari salam na ban ji wancan ya wuka ji san kai ko amarya yake so amarya yanzu zai yi wani gidan ya za ka yi da ita ba abin da ya same ta ashe tana cikin wata wato ina ba in ce in ta rai wato in ta rai gargaje ba ce ba ma ɗauka ta rai gargaje kaji kaji san kai da ɗan adam ku wato da lafiya ta ko ta rai gargaje in mata suka ji wannan karatu ko ba za su ji daɗin sa to saboda haka ka ga yanzu ai sai na ce musu kun san ba zai yi kuma ai ba a jahiliya a cikin lola wannan matan auren ta yana nan ba ta kinta aka yi ba komai ba wannan ta bi ita za a ba hakuri ko ya sadu da ita wannan ta farko ita ce matarsa kawai idan ta samu juna biyu ne sun samu ɗansa ne zai gado me zai hana shi gado ba abin da zai hana shi yin gado babu to haka ai wannan fasakin sa ake saboda haka sai an kuma ai wancan kuskure aka samu ba kawai dawo da ita zai sun ta fita wani ya zo neman aure ya ta a ba wa ya zance wannan tafiya ita ba intelligent question saboda haka wannan jini wallahi da ke tambaya tsazin nan da yamma tambaya ta ba ni sha'awa kwarai da gaske to kaga wannan shi da lafiya da rashin lafiya dai ba tsaye kaga ai ba da hijiya bane da za a zo gaila ne lokacin da ya musulun da matan sa goma annabi yace zai ka zabo hudu ka kyale shi da shi wannan ba shi zaki ya zaba ya kyale wanda baya so tabi to shi ya'yan da ya aura da wayar da sauran gidan ba ya'yan ne ko ba ya'yan ba ya'yan ne Allah ya jami to wannan ji ya kika eh za mu yi biya babu to wannan ji to Allah madaukakin sarki ya dace da a wannan hadisin za mu koyi cewa wato yana koyar da mu cewa mutum zai iya bujiro da yarsa ko yar uwa ga mutumin kirki mutumin kirki wanda ka san bawan Allah ne ka gamsu da shi ya halatta ka bujiro mata ƴaƴa ko kanwar ka ko wata taka babu ne sannan abu na biyu haramcin haɗa an ta jima abu bai na lokatai illa ma ka salam haɗa ɗan uwa guda biyu sannan abu na uku haramcin auren abola wanda uwarta tana gidanka haramun ne ka auri yarka abubuwan da muka faɗa daidai Allah ba cikin sarki ba mu dadan ka wannan muka kuskure Allah ya yaje mana na alaikum salam na eh a ai san na baya bari ya gama malai da eh na mutum ne yana da mata haka yana da manyan yara eh ai ai da kamata wannan amsa ko za ku bare ba ko muna na bayar ba حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخر الآية عزوى والموسنات cewa yi ƙarfin mai tambaye ka mutum da yana da bata ko sai ta zo da ya ko ba ka kace ba to saboda haka ɗanka ya halace a wuri wannan ƙyar ko shi ne tambaye da yi ya halatta ko bai halatta ba kun yi duru malama ma da ya halatta ko bai halatta ba me haramta ya fi tuwo na mai da yake na a wannan ayyan wancan sauki ma ku samu yan gida ɗaya duk ku aure shine ba ji ke jini ba mata goma ne a gidan gidan ku maza goma duk ku aure me ba haramta yake wallahu a'lam malai da ala gida da rigima kai wai wai wai yara biyu ne sai ya sha nono sai ya sha fata mu ba mu ga da shan nono ba mu sai wanda ya sha nono abin da kuma ka'idar ma da suka faɗa wanda ya sha nonon da zai gina mai jiki a lokacin da yake gina jiki shine wannan haulayi kamilai ne aka tantanin su satin da ya wuce hakan bayani wanda aka tattara a dida tato to zai yi a cikin bila zai da ya fita wata tambaya da na ji jiya amma wata wala ba a rediyo ba zan faɗi sunan da ba an tambaye ta jiya wallahi ina ina kwatarin da ya kasa da barci tana cewa wata ce ta rubo tana cewa tana tambaya a wani shiri da ake a gidajen rediyo tana cewa wai wai ta tambaya ta ce wai wai shi kullum sai ya janye wa yaro eh abin jansa haka take ko sai an yi wa yaro abin jansa sai da zai ka ce bai da kale wa yaro biya biya abin ko shi ne abin da da bayar sai zai ka ce bai ka kale wa yaro biya abin me za ki ja ka je ka rika fada da zo da haka wannan ana maganar abin da ya shafi shayarwa duk lokacin da yaro zai yi wato naman da zai ginu shi ake magana ka gane ko yau hmm a aikin da bai sha ba shi ba ya cikin wanda aka haramta kai ma akwai wallahi wa ala to ta fi ne kama muna da angwaye rututu satin da ya wuce kuma kun ba mu sanarwar gwani musab na ganin ya shigo na mun dauka satin nan ne wa ashe wannan satin ne naga doktor ma da kansa a wani group din da muke naga ya tura wani mutsab baba Yusuf ya aure gidan nan da Abubakar Sani gurin kudu wanda za a daura satin da ya wuce mun faɗa a duki rana asabar ne ko rana asabar karfe biyu ne na ji ko ɗaya karfe biyu na rana sannan akwai Abdulrahman jiraman abubakar dariya wasu da ke wata dariya shi ma zai yi zai yi aure zafin nan ranar lahadi karfe goma da rai a masallacin gwalbi sana akwai ɗaura auren kamar da muka faɗa jiya shekaran jiya lahadi sannan ɗaura auren kanan dai daga cikin ɗan kwamitin mu da ainihin media babawo a muktar muhammad ingawa shi ma zai yi aure a ranar lahadi shi ma karfe sha na rana wannan an gwaye namu muna muku fata alkhairi muna roƙa muku sai na waye ma yawwa mala ida injiniyan mu shi ma ranar asabar ko asabar ne na tarji ma ko wanda za a yi a mai kalwa masallacin uhud isa surat isa za a ɗaura auren su shi ma ranar asabar ɗin nan mai zuwa karfe ta da masallacin mai kalu mai kalwa masallacin uhudu masallacin da tawashir na da a nan na ibawa insha Allah ta'ala za a daura auren su wayannan bayan Allah muna roƙo Allah ko cikin sarki ya sa mu ta albarka wadanda za a je nisa Allah ko cikin sarki ya sa a je lafiya da lafiya muna roƙo Allah da sunayen da jawawa da tsoron da wanda kuka wadanda suka sa aure a gaba da wadanda aure ta ko a gaba Allah ya shiga lamarin Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bunda Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya sai ka wani ko guje mana marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya muna roƙon Allah da sunayen da jawawa da shugabun ka madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya sai ka ba mu ikon murna iyayen mu da suka riga mun gidan gaskiya Allah ka kai kulli kan da gaba akwai mahaifiya da ɗaya da cikin manyan malaman mu da Bashir Aliyu da Allah ya warasuwa yau muna roƙon Allah mu ka kai ya yi mata Allah ka cikin sarki ya ba wa iyalan da juriya da hakuri iyayen da suke da rai Allah ka ba su tsawon baya mai amfani kasar ma Allah ya zauna da ita lafiya kun fi da talauci ya ce ba mana shi Allah ka cikin sarki ya yayi wa al'umma اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا ولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عذابك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين wannan na